Muhammad bin Abdullah ‘yan uwana musulmi na wannan masallaci mai albarka ine mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bayan haka ine mana marhabin dalalai da Allahu subhanahu wa ta'ala cikin iko da yadda tare da tausayinsa ya ba mu damar dawowa ci gaba da wannan darasi na tafsirin alkur'ani mai girma wadda idan ba a manta ba muna cikin suratul zariyati a wannan sura lokaci yayi mana kayan nasa muka tsaya kan daidai aya ta 30 yau zamu tashi kan ainihin wato nusu ko rubu hizifi kenan yadda Allah yake cewa qala fama a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qala fama khatabukum ayyuhal mursalun Allahu akbar qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin na'am لنرسل عليهم حجارة من طين na'am مسومة عند ربك للمسرفين mm.
فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين Allahu akbar فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين Allahu akbar Allah mai girma da ɗaukaka kunga ga irin halin da shi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya samu kansa a lokacin da wayannan baƙi suka zo ya kawo musu abinci ya kawo musu abin sha amma ba ɗaya da suka kai hannunsu kayi kuma abin al'ajabi wannan ainihin abinci da ya kawo musu don kada su tafi su bashi da shi cikin asara ma'ana sai dai a cinye kawai a ciki ɗaya daga cikinsu ya shafa wannan naman ya koma ainihin halittarsa ta farko kuma ya je ci gaba da shan nonon uwarsa to yau bayan sun faɗa masa su su wane ne da irin abin da i gani da idansa to sai yake cewa fa ma kadubukum ayyuhal mursaluna to yanzu menene sha'aninku ne me- ma'ana menene labarinku me yake tafa da ku domin ya ga ga misali mala'ikan mutuwa wato azra- abin nan azrafilu kenan ga kuma dan aike tun daga manzanni ko manzo na farko har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam ga kuma babban mala'ikan da shi ba koyaushe ma yake zuwa doron ƙasar ba wato shine ainihin azra'ilu abinan wato wancan azrafilu wannan azra'ilu na mutuwa kenan to a lokacin kun ga dole hankalinsa zai tashi yanzu ya samu nutsuwa sai yake tambaya su tunda yanzu ya samu bishara yanzu nutsuwa ta zo masa sai ce to meye labarin ko wayannan ainihin manzanni kalu sai suka ce inna ursilna ila qaumin mujrimina an an aiko mu ne zuwa ga wayancan mutane kafirai su ne mutanen annabi lut alaihi salatu wassalam linursila alaihim hijaratan min din dan mu ainihin jefe su da duwatsu wayanda suke gasassu da wuta ma'ana Allah ya turo mu za mu halakar da wannan alƙarya wannan alƙarya ba wai sun taho su uku ne don su halakar da alƙaryar ba mala'ika jibril shi kaɗai shi ne ya kafa fuffukensa a ƙarsai da ya ɗauko har ƙasan bakwai ya ɗaga ta kuma ya kife ta su wa'yancan ‘yan rakiya ne saboda haka ba layinsu ba ne Allah ta baraka wata'ala sai ke ba mu labari a wannan aya suka ce an aiko mu ne zuwa ga wa'yancan mutane da suka kai matuƙa wajen kafirci suka kai dabbanci fiye da na dabba Allah ya ce nusila alaihim hijaratan min din dan mu jefe su ma'ana mu jajjefe su da duwatsu ga sassu na ainihin wuta kuma wa'yannan duwatsu Allah ya ce musawwamatan inda rabbika wato dan ka gane wato inaya ta Allah akan kowanne bawa yanzu kamar garin nan ne a ce misali shugaban ƙasa zai zo a ce ya san sunanku da Allah ya zaɓo kaifin basirarsa da Allah zai yiwu ma Allah ya sauwake to saboda inaya ta Allah akan bayi di ya san sunan kowa kowanne dutse da za a jefu mai shi da shi wallahi akwai sunansa mace ne ko namiji duka ainihin Allah sai da ya sa aka yi musu alama ya shi ta anan ya ce musawwamatan ai ma'ana mu'allimatun alaiha ai ma'ana ismu man yurmi biha sunan wanda za a je fadin shine a jiki kuma wallahi dutsen ba zai kuskure ba duk dutsen da aka jefa shi to kan wanda aka jefa shin zai fada idan ya tafi wuta bayan ya huda shi ya tafi wuta sannan kuma ya dawo ya sake hawa kansa wato kamar abin da ya faru ga ashabul fili kenan Allah kai mana muwafaka wallahi inayar Allah ita kadai akan ba ya kamata ya ji tsoro ka gane cewa Allah yana kallonka yana kallona duk abin da muke wallahi Allah yana ganin mu kuma zai kama kowa ɗaya bayan ɗaya inna akazahu alimun shadidu saboda haka yace musawwamatan inda rabbika amma sai yace lil musrifina idan kada wa'anda suke ba sa irin wannan aikin su tsorata sai Allah ya ce a alil musrifina wayannan da suke zuwa wa mazaje ƴan uwansu mazaje ga kafirci ga kuma luwadi wato kafirci kan kafirci kenan domin mutumin da yake luwadi wannan a fili ya nuna yafi dabba dabbanci domin ita dabba tana kan shari'a wallahi dabbobi ba sa sabawa Allah sabansu bai wuce dan tunkuyi waccan dan ciji waccan wannan irin ta dan fi karfinta amma ba sa ƙetare abin da Allah ya umarce su da shi na dokoki shi ya sanya su koyaushe a cikin tasbihi suke kuma dukkan daren juma'a wato ran alhamis da daddare wallahi kafin wayewar gari dabbobi suna suma sau fiye da tudun masaki saboda suna tsoron wannan wayewar garin juma'ar watakila kiyama ce amma yau dubi ɗan adam shi ran alhamis ɗin dare ne da ike mafi dare wato mafi albarkar darare wato daren da zai zo da wani ne na idi mai albarka shi kuma a wannan daren wani zaka samu ya daga makami ya kashe wani saboda rashin lissafi irin na dan adam to Allah ya ce lil musrifina ga waɗanda suke masu barna Allah tabaraka wa ta'ala yace fa akrajna man kana fiha minal mu'minina kuma muka fitar duk daga cikin wannan alƙaryar waɗanda suke masu imani ne to masu imani alƙarya guda fa amma wallahi su uku ne shi annabi lut da ƴaƴansa biyu mata matarsa ko dama ita ma shaydani ya ce ƴar uwarsu ne Allah tabaaraka wa ta'ala yake ga mana bi ihlakil kafirin yadda zamu halakar da su wayancan kafirai wa wa'adina abinan bi inja'il mu'minina da yadda kuma wa'adin Allah yake Allah yace wallahi zai kare mu'mini duk inda yake don me yasa Allah ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib yanzu musibar da aka ce za a dauke gari ko ƙasa kwaco kan gabaki yanta wato ita ƙasar Sazum kenan ko kuma a wata ruwaya Sazum ɗaya ruwayar abinan din dalun din ya zama abinan muhimmali mara dugo kenan sai a ce Sadum alƙarya ce guda za a ɗauke ta aka kifata ko aka ɗauke ta aka kifata Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana ba aka rajana man kana fiha minal mu'minina daga cikin wannan alƙarya Allah ya ce mun fitar da wayanda suke mu'mine ne kun ga a can wata aya da suka ce za su je ko an aike su annabi Ibrahim ya ce ya ce inna fiha luda sai suka ce ai mun fi ka sani nahnu a'lamu eh nahnu a'lamu kun ga suka ce nahnu a'lamu suka ce mun fi ka sanin abin da yake cikin ta lokacin da suka isa garin ko alƙaryar akwai rijiya a bayan gari na faɗa darasinmu na bara sai suka samu yarsa guda ɗaya tana ɗiban ruwa saboda wannan rijiyar ita ce ta ɗiban ruwa ta ga samari masu kyau sartaka-sartaka sai suka tambaye ta suka ce yarinya abin nan idan garin nan ku za mu ɗan samu masauki ta ce kai ka shaidunku ka shaidunku ku kiyayi wannan garin kuke yayi wannan garin na gaya muku ba masauki na kirki saboda haka ku kowa suka matsa mata tace to shikenan ina zuwa da ta tafi ta kirawo babanta ya zo ya gamsu suka sake masa irin wannan tambaya shi ma abin da ya faɗa musu kenan saboda da- shi bai gane mala'iku ba ne shi ma suka je kuma ya sauke su a gidan nasa amma ku duba rashin hankali irin na wayannan mutane nasa marasa imani me suka faɗa masa da ya ce ku ba masu hankali a cikinku ne sai suka ce awalam nan haka anil alamina ko ba mu hana ka saukar mutane ba ne ai mun hana ka dama kuma yanzu wa ce ka kawo su ka ba mu su kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku duba abin da ya same su ai kun ga da hankalin da suka ga hankalinsu ya tashi kalu sai suka ce lan yaslu ilaina ba su yi isuwa gare mu ba kyale su kawai malaika jibril da ya sa fukucin su yi haka duk sai fuskar su ta shafe gaba ɗaya duk wanda suka zo runduna wannan gurin wallahi duk fuskar su ya ta shafe ta zama da kiya da gaba iri daya to Allah me bai iya ba to in yaso duniyar wallahi haka zai mata saboda haka wannan kafircin da ake da zalunce zalunce na shugabanni a ƙasashe da na musulmin da na kafirai wallahi duka Allah yana kallon mu ne haka kawai jira yake inna rabbaka labil mirsad yana nan a madakata Allah ya ce yana ba da labarin waɗannan mala'iku suna cewa fama waje da na fi hagayar baitin minal musulmina ba mu samu duk cikin alƙaryan nan in banda gida ɗaya na waɗanda suke mumine suka miƙa wuya ba mu samu ko gida ɗaya na musulmi ba wa hum ludu wa bunatahu malam yace shine annabi lud da kuma ƴaƴansa mata guda biyu an siffanta su da imani da musulunci sannan su masu gaskatawa ne a cikin zukatansu kuma masu aiki ne da gaɓoɓinsu wajen biyayyar Allah sai Allah ya ce wata raka nafiya وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم Allahu akbar Allah ya ce wata raka nafiha ma'ana ba da ihlakil kafirina kenan bayan mun halakar da su wayancan kafirai sai muka bar aya a cikin wannan alƙaryar don Allah wadda Allah ya sanya ya samu fita don Allah ya je ya ga alƙaryar Sadum har yanzu wallahi ba ta da tsoron kirki har yanzu haka zancen da muke wallahi ba ta da tsoron kirki kai ka rantse fako ne kuma da gurin dausayi ne da shi amma yanzu saboda musibar wutar jahannama kun ga ba wutar aka dauko fa duwatsu ne wanda aka jifa da su wallahi duka sun kone kasar kamar mucizai ne da Allah ya ajiye a cikin kabari wanda dan adam zai sha masifa in bai ba Allah ba guda ɗaya wallahi idan da zai feso dafi a ƙasar ku ko garin ku wallahi garin ba zai yi tsoro ba Allah fa bar mu yayi wallahi mu ji tsoron Allah Allah ya ce mun bar musu aya ma'ana alamatun ala ihlakihim amma falil ladina yakafuna al'azab al'alim ga waɗanda suke jin tsoron azabar Allah wato wanda za su biyo baya kenan amma ku duba abin mamaki jama'ar da suka biyo bayan su ma sai suka zama irin wayancan din shi yasa da annabi ya zo ya tashan wahala ko kafin annabin irin su annabi Musa da makamantansu irin su annabi Salihu irin su annabi Hudu duka suka sha wahala a gurin amma abin mamaki ba su yi la'akari ba gagaruruwan suna kallo fa yanzu misali lokacin da annabin rahama ya shigo ainihin wato ko kuma in ce ya bayyana a cikin ƙurayshawa a matsayin manzon Allah ai kafin su sa- kafin ya sani ai sun san cewa me duk garuruwan da aka halakar da al'umma sun san su sun da suna wucewa ta gurin sun san alƙaryar ga alamun gidan da jina tunda wani gurin dutse ne aka farfe shi dutse kuma ruwa ba zai zauraye shi ba wani gurin kuma ginin ne har yanzu haka yana nan saboda gini ne na dutse amma abin mamaki ba su yi tunani da irin wa'ancan ba sai suka yi masa musu kuma suka nemi kashe shi shi yasa anan Allah ya ce wata rakana fiha ayata wallahi mun bar aya a cikin ita wannan alƙarya bayan halakar da wayannan kafirai muka bar musu wata alama me yasa ga wayanda za su biyo baya su ji tsoron azabar Allah fala yafa'alu misla fi'lihim kar su yi aiki fa irin aikin wayancan mutane iz yakafuna wa qu'al wa'abinan wa'abinan wa'idu alaihim lokacin da suke jin tsoron irin abin da ya auku akan wayancan al'umma to su ma su ji tsoro kar ya auku akan su saboda haka sai Allah ya bar wannan alama wa zukira ba'da zalika qissatu Musa alaihi salatu wassalam wa fir'auna li bayani wa qur'i wa'dillahi wal wa'id saboda bayanin wa'adin Allah da kuma narko da Allah yace zai yi akan duk wanda yake bin Allah Allah madaukaki sai yace me وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين na'am فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون Allah فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم Allahu akbar Allah ya ce wa fi Musa wannan ma'adufi ne kenan ya zama ala fi hadin da Allah yake magana fi qissati Musa din ai ma'ana wa fi qissati Musa ayatu kita ce magana din Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa iz arsalnahu lokacin da muka aiko shi ila fir'auna zuwa ga fir'auna wato shaqiyin bawa kenan kun ga wannan fir'auna shaidan da kansa ya bu- jingina masa hannu ya nuna ya fi shi kafirci saboda irin abin da yake yi domin abin da yake shi shaidan bai yi haka ba shaidan bai fito yana yawo ya da awar Allah ya kafa guri ya kafa jama'a ba a'a aina ka ganshi ma Allah ya boye kayansa sai dai ya zo annabawa ne kawai suke ganin sa saboda haka amma shi gashi a fili ana kallon sa baya tunanin wani zai iya kama shi ya fito yake da'awar allantakar Allah shi yasa Allah ya ce ya ce to ga labarin sana abinda yake na da'awar allantaka ya amfane shi Allah ya ce arsalnahu mun aika shi annabi Musa ila fir'auna bi sultanin mubin mun aike shi da hujjoji wanda suke a fili ma'ana wadihatin amma fata walla ai a arada anil imani sai ya kauda kai ga barin imani bi rukuni shi da shi da jirundunarsa ma'ana da jama'arsa li'annahum domin cewa jama'ar tasa lahu a gare shi kan rukunin kai ka ce rindina ce wa qala li Musa alaihi salatu wassalam sai yake ce masa sahirun a wata ruwaya majnun shi yasa anan aka ce sahirun au majnun Allah tabaraka wa ta'ala kawai saboda me yasa ayoyi sun gabata akan wannan kuma wani gurin zamu ji ainihin abin da Allah ya faɗa akan su To Allah tabaraka wa ta'ala sai ke ba mu labari, shi fir'auna yana cewa Musa, wannan matsafi ne, kuma wadda ya kai matuƙa wajen ainihin sanin tsafi. A wata ruwaya kuma ko a wata aya, Allah ya ake ba mu labari, shi fir'auna da jama'arsa suna cewa, tabbar, inna rasulakumul ladhi ursila ilaikum. Sai Allah ya ce la majnun. Sai suka yi rantsuwa, wallahi mahaukaci ne. To ashe dan Quraisha sun faɗa wa Annabi su ma koyi suka yi ko? Allah ka sa mun dace. Saboda haka anan mu lura. Ai ma'ana taratan qalu huwa sahiru. Mislu qawlihi inna me inna hadha la sahirun alim. Allah tabaaraka wa ta'ala ya bamu labari cikin suratul a'raf ko? Ai haka suka ce masa inna hadha la sahirun alim. Kai wannan masani abin nan masanin tsafi ne tsafin kuma daga cikin matsafan babba ne shi. saboda yadda ya fitar da hannunsa yana hammatarsa suka ga yayi fari kuma farin ba na kuturta ba kuma yana daukan ido wani lokaci kuma sukan ce majnun kamar fadin sa da yake fadi cewa me yace inna rasulakum allazi ursila ilaykum la majnun in muka koma cikin suratul shu'ara kenan Allah tabaaraka wa ta'ala ya gaya mana lalle wannan manzo da aka aiko shi zuwa gare ku wallahi mahaukaci ne Allah sai ya ce fa akazanahu a karanta na'am Allah ya ce fa akazanahu sai muka kama shi wajunu da hu da rindinar tasa fa nabazanahu muka yi jiwatsi da su ma'ana muka yi jifa da su fil yammi a cikin baharul kulzu wato shi fir'auna da mutanen nasa suka zama mulimu ma'ana nutsatsu a cikin waɗannan ruwa wato ko a cikin wannan ruwa wannan fa aya ce bima yulamu alaihi min takdhibir rusuli aya ce take nuni a kansa da irin zargin da ake masa na ƙaryata ainihin manzanni wa da'awar rububiyya da yanda yake da'awar allantakar Allah summa zikira ta'ala ma waqa ala adun sai Allah ya ambaci kuma abin da zai faru ko abin akan adawa yace me وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم Allahu akbar ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم na'am وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين na'am فعتوا عن أمر ربهم الله.
فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون na'am فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين da Allah ku duba al'amarin Allah ku ga wannan fa ana rarrashin annabi ne kar mu manta kamar yadda malam ya gaya mana baya kada wato bayan ana rarrashin annabi to kai mai wa'azi ku masu wa'azi duk inda za ku je za ku iya samun challenging din da zai bakanta muku wani guri kuma za ku iya rasa ranku wallahi wani guri mai wa'azi zai iya rasa ransa tun daga misalai ne mun gani a kasar mu tun muna jin labari yanzu kai misalin yanzu cikin kasar mu so mai wa'azi in dai zaka tsaya kai wa'azi na Allah wallahi kai ka sa ran cewa in ka fita ba za ka dawo ba kawai sai dai in Allah ya dawo da kai saboda me akwai wanda su wannan gaskiyar ba sa santa saboda suna tare da shedanin maluma sun boye gaskiyar suna gaya musu ƙarya saboda abin da suke samu na duniya to saboda haka kai da zaka faɗi gaskiya sai su ce bari mu kashe shi mu huta ba su san ran da suka kashe ka kuma sai Allah ya yi replacing ɗin gurbinka da sama da mutum dubu ba saboda ba su san allantakar Allah ba. Allah ya ce, Wafi ihe abin nan, wafi adin, ai ma'ana wafi ihe lake adin ayatu, cikin halakar da adawa da aka yi, ai akwai aya, izu arsalna alaihimun rihal aqiyu Wannan in ba a manta ba shi ma a cikin karatunmu na bara na faɗa mana. Cewa lokacin da wayannan mutanen adawa suka samu kansu wani matsiyacin fari da ba su taɓa ganin irinsa ba ciyayi sun bushe ‘ya'yan itatuwa sun bushe don sun shafe kusan shekara bakwai babu ruwa dabbobi suna mutuwa dabara ta ƙare musu sai suka zaɓi wasu mutanen kirki wai mutanen kirki bari ku ji aikinsu na san al'insan mai yawan mantuwa ne da suka tafi za su zo maka za su roƙi Allah ruwa kun ga sun yadda akwai Allah kenan ko? amma fa aikin Allah ne kuma ba za a yi ba sai suka tsaya akan wani guri a gurin wani bawan Allah wanda yake shi ma irin irin mutanen su ne waɗanda suke masu adalci irin nasu a wancan lokaci idan ka rabka ta taho daga wani waje takan yi zango a wajensa ta huta sannan su karasa cikin makka sai suka ce bari mu yi zango wannan zango da suka yi suka yi kwana uku su sha giya su ci mushen su su ainihin abin nan eh, su kwanta da mata da waye da sauransu su sha ainihin giyarsu bayan sun yi wannan kuma su yi waƙe-waƙensu irin nasu na wancan lokaci da suka yi haka suka yi bankwana da shi sai suka taho harami suka zo suka kewaye ɗakin Allah bayan sun kewaye ɗakin Allah sun yi ɗawafi irin nasu suka tsaga hannu suna roƙon Allah ɗin sai Allah ya aiko musu gajimare guda biyu ɗaya sai suka gan shi fari ɗaya kuma sai suka gan shi baƙi irin hadarin da in mun hange shi za a ce kai wannan akwai alamar ruwa ashe wuta ce a cikinsa inna lillahi wa inna ilaihi raji to daman za su ji sauti zaɓi ake ba su idan sun yi addu'ar Allah ya amsa sai a ce to gagajimarai nan to gajimaran da suka zaɓa to shi kenan shi ne zai je musu to da wa'adin Allah ya zo sai suka zaɓi wannan bakin gajimara ashe wuta suka zaɓa dala mu lura da inayar Allah da Allah kun ga ya kama su cikin hayyace shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya dukkan masu hankali awalam yarau anna na'atil arda wa nanqusuha min atrafiha yace ba ku gani in mun je alƙarya gefe da gefe muna binta muna cirowa muna cirowa da alƙarya sai ta zama ƙarƙashin mu ma'ana sai ta zama ƙarƙashin masu karantar da addinin mu annabi ba shi kadai ya fara ba ƙarshe yazo ya cinye ainihin ƙasar maka ya cinye jaziratul arab baki daya sun je sun yi wannan addu'ar wallahi suka tafi kafin su isa azabar har ta riga su isa wata mace daga cikin zawul uqul ita sai Allah ya bude mata idanta sai ta ga wutar ce kwari kwata haka kawai tana tare da jama'a ta heso ga ta faɗi heso ma ya ke abun farin ciki ga hadiri nan yana tahowa alamar zai sauruwa kaza kaza yana babu ta fita hayyace sai da abin yi doso cikin garin su tukun sai Allah ya bude musu daga wuta ce ba kuma babu gurin guduwa Allah ya ce wannan shine abin da kuka kasance kuna gaggawa saukarsa yau yanzu yanzu ya zo ya same ku shi yasa anan Allah ya ce wa fi adin a cikin halakar da adawa ayatun akwai aya iz arsalna alaihim rihal aqim muka ainihin aika musu da wannan iska wacce take al'aqima ma'ana la khaira fiha kun ga aqim a namiji in an ce al'aqamu ai shine misali namijin da baya haihuwa ko matar da bata haihuwa ko to daga cikin iskokai na Allah in ka ji an ambaci al'aqamu ko al'aqim to iskar da babu alkhairi da da ƙwayar zarra a cikinta to ita ce wallahi suka ganta ta don faro su li'annaha la tahmilu madara abina la tahmilu madara ba ta dauke da ruwa kuma malam yace wala talqahu shajara a ko kusa ba ta barin ainihin duk irin abin da ta samu balle a ce za ta saukar da wani abu na alkhairi ya taimaki tsirrai babu shi ita ce iskar ake ce mata adduba annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cikin hadisin abdullahi dan abbas yake cewa nusirtu bis siba Allah ya bani cin nasara da iska ta siba amma wa uhlikat adun bidubur an halakar da adawa da ainihin waccan iska ta masifa da ake ce mata adduba ita wannan iska tana tafiya ta tada ƙasa ta tada dutse ta cire bishiyoyi sannan kuma ga wuta a cikinta Allah tabaraka wata'ala sai yake gaya mana ma tazaru min shay'in ma'ana babu wani abu da za ta bari na rai ko dukiya atat alaihi wanda ta je kansa illa ja'alathu karramin wallahi bace ta sanya shi kamar ainihin me ciyawa da dabbobi suka zo suka yi kiwo akai suka ci suka yi fitsari ya zaka ganta ta yi nuku nuku ta rugurguje wallahi haka suka yi musu ainihin alƙarya ta su summa zikra ta'ala ma waqa ala samud bi takdhibihim ar-rusul abinar rasulihim salihu fa qala sai Allah yake cewa wa fi samuda hakanan cikin halakar da samudawa Allah yace akwai aya iz qila lahum ba'da aqarin naqa bayan an soke ko sun soke taguwa mai ainihin annabi salihu ya gaya musu yace tamatta'u hatta hina ko a wata ruwaya salasata ayyam ma'ana a wata aya salasatu ayyam kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana Allah tabaraka wa ta'ala ku duba ku ga yadda Allah yake kama bayinsa ɗaya bayan ɗaya taurin kan mai taurin kai fa bai amfane shi ba yace to akwai aya iz qila lahum lokacin da ainihin annabi salihu yace musu yace musu me yake gaya musu a lokacin da izo yake gaya musu ku kiyaye dokokin Allah ku yi kaza ku bar kaza amma sai suka kashe dabbar tasa yace musu ta mata uha tahin ai ma'ana ila inqida'i ajalikum kama fi ayatin tamatta'u fi darikum salasata ayyamin kenan ko aya ta tabbata cikin suratul hud Allah tabaaraka wa ta'ala ya gaya mana yace da ku ji dadi zuwa kwana uku saboda man sunnar Allah shine idan zai halakar da bayansa bayan sun kafirce sun kisu waiwaice shi yayi musu wannan ni'ima yayi musu waccan ni'ima yayi musu waccan ni'ima duka suka ki to ana ba su kwana uku bayan an nuna musu aya sun gito kwana uku ne kamar su waɗannan su mahi aka ba su kwana uku ku duba banu isra'ila bayan mutuwar annabi abin nan annabi musa da annabi haruna da mutuwar shamuil akwai annabi sha'aya ya zauna yana karantar da su addinin Allah Allah ya yi musu ni'imomi daban-daban daban-daban, amma wallahi sai suka kafirce masa. Allah ya kira wannan annabi, ya ce zan ɗanɗana musu azaba. Allah sai da ya lissauto ainihin ni'ima da ya musu ɗaya bayan ɗaya ba, ba ƙaƙƙautawa, sai da ya lissauto ni'ima kusan guda goma sha ɗaya zuwa sha biyar. na yi musu kaza ka shaida da wannan wato yana gaya wa annabinsa na yi musu kaza ka shaida da wannan na yi musu kaza amma duk ba su gode min ba sannan na yi musu kaza wallahi bayanin yana nan in kana karanta shi ba za ka so ka tsaya ba saboda irin yadda maluma suka jero bayanan ya ce to ka gaya musu yace wallahi Allah da kansa fa ya rantsuwa da kansa yace wallahi zan turo wani bawa na marashin arziki yadda tausayi yake ma shi bai bi hanyar ba yadda jin kai yake bai bi hanyar ba marar imani marar albarka kuma anidi yace zan turo musu shi wallahi annabi yayi kuka yayi kuka yace ya Allah ina cikin su zaka halakar da su yace ka manta yanzu da abin da nake gaya maka yace ya Allah ka ji tausayi na ka amsa min ya Allah Allah yace wallahi sai na halakar da su ku duba tausayi irin na annabawa shi ɗin fa kusan kashe shi suka yi fa sai aka samu suka je suka ɓoye shi a wani ɗaki da aka kulle shi sai Allah ya turo musu buktu nasar ya zo ya musu kisa na gilla kisa na fitar hankali ya musu bayan ya kashe su ya rushe baitul muqaddas yasa aka kawo alade aka yanyanka a ciki sannan kuma ya tara guragu da sauran mata da wanda suke marasa lafiya wanda ba su da amfani ya ce a yi masa kwalta su zai taka ya fita ya bar garin da toron giwa da dawakai da Allah wannan yadda albarka ta biya bi yanzu Allah bai yi gaskiya ba to Allah kyale mu yayi kowa ma ya je abin da ya ga dama wallahi kowa ya je abin da ya ga dama haka ya taka mutanen wallahi ya kwalta da su wai kawai inda su ba a taba su bane kawai ana taba wanda suke gwaraza ne sun fito filin yaki za a yi yaki da su aka kakkashe su wayan can kuma su da ba kowan ba a cikin gidan dajiyar sa aka rika ɗebo su yace duk a daure su a jera su kawai dan ka gane buktu nasar in kana neman matsiyacin kafiri in ka same shi ka tsaya saboda haka a wannan lokaci mai Allah tabaraka wa ta'ala ya daman a cikin azabar Allah ya gaya wa shi annabi sha'a yake ce masa yace wallahi sai na sanya matansu abun adansu ya zama kura sarkar su ta zama ita ce igiya haka aka zarga wa mata dumatar da suke so aka aka lankaya mata igiya a wuya aka ja aka tafi da ita samari matasan wanda ake so su ma haka za a daddaure su a fita da su ba zancen yaro ba zancen tsoho haka ya kakkashe su to haka sunnar Allah take to mu kuma yanzu sunnarsa akan mu shine dauki daidai yake mana dauki daidai Allah yake mana ka je ka kare tsiyarka ko kana cikin tsiyar sai Allah ya karbi ranka shikenan ina an gama sai kai ya zaka yi wa'incan kafirai Allah tabaraka wata'ala ya gaya mana cewa me yake cewa fa atau an amri rabbihim sun saba wa umarnin Ubangijinsu, ba aka zadhumu sa'iƙatu, wallahi sai ainihin wata tsawa ta kama su, wa hum yanzu runa suna kallo da rana fa kirikiri, irin yanzu ko ka ce irin da hantsi ɗin nan, kun ga kowa idansa bi kenan, wallahi sai suka ji tsawa kawai, bagatata. Tunda daman cikin kwana uku suna da alamu, menene alamar? Alamar shine cewa kowanne mutum idansa zai jajajir kamar gaushi fuskarsa kuma ta baki kirin in ka ganna kace ah ya fuskarka ta baki idan ka janci ah kai kai ma haka ne sai wancan hima ce ah ai haka ne to daga nan sai suka gane lalle abin da Salihu ya faɗa musu gaskiya ce shi ko Allah ya dauke shi ah to zai saukar da azaba ya bar bawansa a ciki da duk wanda suka yi imani wallahi sai Allah ya tsiratar da su Allah kai mana muwafaka saboda haka sai Allah yake cewa famasta ɗa'omin ƙiyami. Wallahi, ma ƙadaru alan nuhudi, hina nuzulil azab. Wallahi, ba in a zaune kake, ba za ka iya yunkura ka tashi ba ta zo ta same ka, in a tsaye kake ba za ka sunkuya ka zauna ba. Haka azabar ta zo musu, tunda ta zo musu ne da rana. Wa ma kanu muntasirina, kuma Allah ya ce, ba su kasance wa da suke za a taimake su ba, alaman a halakahun bisa, wanda zai halakar da su ɗin waye zai taimake su akan Allah. daman Allah ne zai tunkuɗe musu da kuma sun saba wa Allah. Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana wannan, wannan duka annabi sallallahu Alaihi wasallam ake jan hankalinsa ya yi haƙuri su ma wa'yancan mutane nasa za yanzu da Allah ba su huce ba don ƙur'ani ya gaya mana ba mun sani. Kun ga sun wuce sun tafi. ku duba wa'azin da ya je ya tsaya yake a kan rijiya da aka zuba gawar su abu jahal gawar mutum saba'in ɗin nan yanzu kun ga abin da nake gaya muku kun same shi gaskiya ne mu mun yi imani abin da Allah ya faɗa mana gaskiya ne ku kun samu abin da nake faɗa muku gaskiya ne annabi ya hau wa'azi sahabbai wani yana kuka wani ya sunkui da kai wani jikinsa yana rawa umar ɗan kaɗa ya ce ya nabi Allah ya ce yanzu kan ai sun riga sun mutu ba sa jin komai sai ce ya umar wallahi wa'annan yanzu sun fi ka ji dan su a lokacin nan fa basarukal yawma hadidun ne yanzu sun ga tabbas sai Allah ya ce wa qaumun mukin har yau وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين
Allah tabaraka wa ta'ala ce wa qauma nuhin to haka mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam Allah ya ce wa ahlakana qauma nuhin mun halakar da su waja'alna fi ihlakihim ayatan kuma muka sanya aya cikin halakar da su ku duba yadda Allah ya tseratar da su da Allah aka sa annabi Nuhu ya jirgi cikin darasin mu na bara mun yi wannan ba sai mun koma kissar ba da irin yanayin jirgin da hawa nawa ne ko duka ne mana bayani Allah tabaraka wa ta'ala yace mun halakar da su mun halakar da su kuma sun tafi min qabl tun kafin ihlaki haula ilmazkurina kafin halakar da waɗannan da aka ambata maka ya Muhammad innahum kanu qauman fasiqina dan su mutane ne wanda suka fita a da'ar Allah wa huwa sababu ihlakihim shine ma dalilin halakar da su shi yasa Allah yace wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin sai yace illa kamsina aman ko فأخذهم الطوفان eh fa akazahum dufana eh sai dufana wato ruwan dufana ya kama su kuma wa hum zalimuna fa kowa gani yake a lokacin da barasa ce za ta fitar da shi kamar yanzu yadda muke kallo muna ainihin me muka mance shi dan ya ci nasara a kanmu muka manta da laifuffukanmu kullum banda zagin shugabanni ba mu da aiki kai ba ka lura ka tsaya ka ga shin kai kai ka tsarkaka ne ma ga barin laifi sai ka ga mutum kullum ba shi da aiki fa sai ya zagi wancan ya ci naman wancan ya tsige wancan shi baya tsayawa ya duba laifinsa wallahi ina tunatar da mu akwai yiwuwar masifar zagin da muke musu wallahi wallahi dalilin zagin nan Allah duk ya kankare musu ainihin laifinsu masifar da suka ɗebo duk ya zuba mana saboda muna ta zagin su maimakon mu koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam mu yi musu addu'a ta shiriya in ba masu shiriya bane Allah ya san yadda zai isar mana da su ko an ce Allah iri na irin ka ne shi Allah ya san yadda zai isar da su bukata ka zama mai biyayyar Allah in kai addu'a ta shiriya akan su in ba masu shiriya bane wallahi Allah zai maka maganin su Allah tabaraka wata'ala yake gaya mana annabi nuhu ya tsaya cikin su shekara a shekara dubu shekara hamsin ne babu fa akazahum ad-dufan wa hum zalimuna in muka koma cikin suratul ankabut kenan Allah ya ce me yasa innahum kanu qauman fasiqina walamma taqaddama min al-amsalati wal qisas mala yace yayin da bayanai suka gabata da misalai da kissosi atba'aha bi izhari ayatin sai aka bi ta da ainihin bayyana wasu ayoyi li injazil wa'di dan zartar da wa'adi na Allah wal wa'idi da narkon da Allah tabaaraka wa ta'ala yayin nufin zai yi akan bayi atba'ahu ta'ala bi zikril adilla sai kuma Allah ya biyo bayan wannan magana da shiryarwa kama abin nan ala kamalu qudratihi bisa cikar ikonsa fil injaz wajen zartar da ikon Allah din wali takuna ibratan li ulil nuha dan ya zamo abin lura ga dukkan ma'abota hankali wata saliyatun linnabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya zamo ainihin me rarrashi ne ga annabin rahama sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake cewa والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون Allahu akbar والأرض فرشناها فنعم الماهدون na'am ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون Allahu akbar Allah mai girma da daukaka yace wasama abanainaha bi aidi ai ma'ana qawiyatu Allah yace ku duba yadda muka daga sama ku duba yadda muka daga ta inji Allah yace ku duba sosai da Allah ku duba da idan gani kuma har Allah yace sumarji albasara karratayn yanqalibu ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasib da Allah idan ka kallaci sama ka sauke ganinka ka sake dagawa ka sauke ganinka me zaka hukunta ma'ana akwai wani abu da zaka iya yankewa in ba yardar Allah ba sai dai kawai ka lura da kudurar Allah kawai kaga saman nan baka taba ganin wani abu da ya tokare ta ba in ban da kudura ta Allah anna samawati wal arda kana tarataka fa fatakana kuma Allah ya ce waje anna minal ma'i kullu shay'in hayy afala yu'minun eh ku duba ku gani Allah tabaraka wa ta'ala yake ga da sama da ƙasa a dan fara suke ko ai an boko ma sun faɗa haka suka ce da ƙasa da sama da ƙasa haɗe suke da wata bugawa ta yi bugawa kawai Da sa- saboda ba su san Allah ba ne ai Allah ne mai bu- mai raba kayansa bayan ya raba su ya saman bakwai ya ƙasan bakwai kuma ya ce ku zo min ainihin ko kuna biyayya ko ku zo min dole kawai kaza nake so suka ce a an gama hukunci ma mun zo muna masu biyayya innal insana la zalumun kafar wallahi mutum mai yawan zalunci ne mai yawan kafirci yau ga dan adam shi aka bai hankali aka bai fahimta amma abin mamaki yana taurin kai ga ubangijinsa Allah kai mana muwafaka amin Allah tabaraka wa ta'ala yace ku duba sama yadda muka gina ta wa inna la musi'una Allah yace mu fa masu iko ne mu yalwata ta kuma Allah tabaraka wa ta'ala yace ita wannan saman da kuke kallanta yace mun yalwata ta ma'ana qadiruna mu masu iko ne akan yin haka shi yasa muka yalwata ta muka bata karfin da kuka rasa ta ina aka bata karfin wal arda farashnaha kuma ga kasa muka shimfida muku ita ai mahadanaha mun shimfida muku ita kasa din shimfidawa kamar can yadda Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa allazi ja'ala lakumul arda fi abinna mahada wa salaka lakum fiha subulan ko cikin suratul daha ne ina jin ko Allah tabaaraka wa ta'ala ya gaya mana yace mun sanya muku ita kasa din nan ga ta nan shimfiɗaɗɗiya muka sanya muku hanyoyi ciki kuma muka saukar muku da ruwa daga sama muka saukar muku da shi ainihin mai azwajan min nabatin shatta tsirrai mace da namiji mace da namiji mace da namiji haka Allah tabaraka wa ta'ala ya fitar mana shi yasa anan da yace wal arda madadnaha sai yace fa ni'mal mahiduna yace kai madalla mu da masu irin wannan shimfiɗa da Allah ina kake jin in ba girgizar ƙasa aka yi ba mota tana tafiya kawai ta kule a ƙar ko mutum yana tafiya ka ji an ce ai ya burma ya nutse ku yi hankali da gurin nan da Allah ka taba ji a ƙasar ku sai dai in rami ne dama kai tone tone kai gine ginen ka duka kai yanzu ba zai ishe ka aya ba masu tonan arzikin nan da suke tonowa wani gurin ramin ya fi ƙarfin rijiya irin rijiyoyinmu da muke tono gaba sha biyun nan wallahi haka za ga suna ƙarƙashinsa suna tono saboda zurfin da aka yi ana tono ana yi ana fitowa da shi amma abin mamaki ba koyaushe ƙasar take rubutawa ba saboda shimfiɗar Allah ce sai in Allah ya so jarraba su da irin saɓan da suke yi sai Allah sai ya ɗan yanke wani yanki sai a rubuta musu eh haka Allah yake wallahi sai a ɗan gutsure wani yanki sai a ɗan rubuta musu kuma ba za a iya nemo su ba. Allah isawwake, amin Allah kai mana muwafaka. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa min kulli shay'in.
nakan Ka karanta ta? Wa min kulli shay'in kuma kowanne irin abu kalaka na zaujaini. Wallahi mun halice shi mace da namiji. Ma'ana ka zakari wal unsa. Wan nur waz zulumati. Wa fi nabati kazalika haka nan tsirrai ma mace da namiji ne. Illa anna zakara abinna illa illa anna zakara wal unsa fi shajarati wahidun minha. bishiyoyi ci in ka tsaya ka kallace su ga baki daya in banda dibino in banda dibino ware macen ainihin me ware macen ciyawa da namiji zaka iya da Allah ware macen nami abin nan macen bishiya da namijinta zaka iya ga- da Allah tsakanin mainoni da kake da su ai akwai maza da mata ne da Allah waye taba warewa ni dai ban san namiji ko mace a cikin su ba kuma Allah ya ce wa min kulli shay'in sai kawo shi da nikira komai mace da miji muka halice shi amma kaga dibino ana iya ganewa ko shi zai yi konso amma ba zai yi yaya ba in yayi kokari ya dan jefa maka dakwaya bi uku shikenan sai dai hodar da take ciki kuma ita za a je a ɗauka a yi kilili a mace sai Allah ya bambance shi saboda wani abinci da ni'ima da Allah ya yi wa bayansa fazukiran nakalu mun faridan sai aka ambace shi kaɗai kawai Allah ya ce ya yi muku haka ne la'allakum tazakkaruna wataƙila za ku wa'astu ba ta'alamu anna khaliqu aw anna khaliqal azwaj wanda ya halici wannan ainihin tarurruka na ainihin tsirrai da mutane da dabbobi da aljanu mace da miji wataƙila ko za ku wa'asu ku koma ku bauta wa Allah sai Allah ya ce har yanzu kullahum ya Muhammad fafirru ila Allah na'am inni lakum minhu nadhirun mubin Allahu akbar ولا تجعلوا مع الله إلها آخر mm.
إني لكم منه نذير مبين na'am Allah tabaraka wata'ala yace kullahum ya Muhammad ka gaya musu fafirru ila Allah to wannan fa wa'azi fa ya dawo kan mu fa ya dawo kan dukkan mai rai yace ya Muhammad ka gaya musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya kai mai karatu ka gaya wa al'umma da suke tare da kai ya kuma su karatu ku gaya wa al'umma da suke tare da ku fafirru ila Allah wallahi ku fito zuwa ga neman ladan Allah min azabihi daga gudun azabarsa bi an tu abin nan bi an tudi uhu ku masa biyayya wala tu usuhu kar ku saba masa Allah ya ce ku masa biyayya ku masa biyayya inni lakum minhu nazirun mubin Allah ya ce ka gaya musu ya Muhammad ni fa a gare ku mai gargadi ne kawai bayyinul inza wala taj'alu ma Allahi ilahan akar inni lakum minhu nazirun mubin kar ku sanya wa Allah tare da Allah wani bauta abin bauta ma'ana kar ku sanya a tare da Allah wani Allah abin bauta ni gare ku fa mai gargadi ne mabayyani na fa gaya muku Allah tabaraka wata'ala yace kar ka yadda ka sa masa kishiya a duk irin sabo ba abin da Allah yake yake fushi da shi har mutuwar bawa wallahi kamar shirka idan ka yadda ka bi son zuciya kake bautar wani Allah mutum ne shi ko aljan dutsi ne ko itace ko wata ne ko rana annabi ne ko mala'iku ka mutu baka nemi gafarar Allah ba wallahi Allah baya yafe amma ku duba Allah tabaraka wa ta'ala yace da dan adam cikin hadisin kudusi ma'arufin ladaikum ba sai na koma ba cikin arba'unan nawawi yace da ainihin bawa na zai zo min da zunubi cikin ƙasa in duba in ga babu shirka ni kuma da na zo masa da gafara cikin ƙasa ya za ka kwatanta zunubin ainihin ir- zunubi irin na shirka wallahi mu kiyaye shirka yanzu misali mutumin da yake za ka ganshi a riga siyabuhu siyabul anbiya'i amma wa amaluhu amalul jabbarina mutum ya tashi ya je gun boka ko ya tafi gun malamin tsibbu ko ya tafi gurin al'arrafu a yawanci al'arrafu ai yawancinsu su ne suke ainihin me suke dangantaka da almajirai sun karanta alkur'ani sai a ce za a buga maka kasa ko kaza yana go kaza ko kaza za a yi kaza za a yi kaza to annabin rahama ya ce duk wanda ije gun ɗayan wa'annan ya kuma yi imani da abin da ya faɗa masa ya yi jifa da ainihin musulunci a bayan bayansa kenan sai ya sake kalmar shahada to wanda yi jifa da musulunci a bayan bayansa ya zai ya mutu Allah ya gafarta masa bayan yana shirka Allah ya sauwake. Allah ya ce, To, kar ku sanya wa Allah kishiya. Ni mai gargaɗi ne gare ku, ka gaya musa Muhammad kai mai gargaɗi ne. Allah ya ce, To, ka zalika ma a tallazi.
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون Allahu Akbar.
أتواصوا به Hmm.
بل هم قوم طاغون To, ku duba wata magana ta hikima da Allah ya yi. Yawanci, makarantar Alƙur'ani suna karanta Alƙur'ani, ina nufin ɗalibanmu na ilimi, amma ba su san hikimar wannan aya ba, wallahi ba su sani ba. Za a karanta ta, a ba ta haƙƙi na tajawidi. Amma abin mamaki, da Allah bari ku ji hikima da Allah ya faɗa a ciki, da irin taurin kai na mutanen farko. da wanda suka biyo bayansu na tsakiya-tsakiya kenan ko da na ƙarshe da wanda za su biyo baya da mu yanzu lokacin da muke ciki Allah ya ce kazalika ma atallazina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun wallahi babu wani ainihin me babu wani dan aika ma'ana mango da zai je wa wasu al'umma ma'ana ma'ata ma'atal ladina min qablihim wa'inda suka zo kafin wannan al'ummar taka ya Muhammadu babu wani mango da zai je musu face me sahirun sun ce masa ainihin me matsafi ne aw majanunin ko sun ce masa mahaukaci ne mislu takazibihim laka biqaulihim innaka sahirun aw majanunin ko suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kai matsafi ne kai mahaukaci ne kai mawaƙi ne kai kaza kaza kaza kaza da sauransu to al'ummomin farko ma haka suka faɗa shine sai Allah ya ce a tawasau bihi a tawasau bihi wai shin da wayancan na farko da suka ƙaryata suka ce wa manzansu sahirun au majnunin din wasu ci suka yi a wayannan da ba a lokacinsu suke ba bakinsu ya zo da Allah mun fahimci magana wasu ci suka yi bakinsu ya zo ɗaya misali ka tashi kaga a ce wallahi baba ne abar takarda ga shiga shiga abin da ya faɗa kaza kaza ko kaga sai kai filin ɗinta kaga in na bayan ka zo shi ma zai ɗauka ya karanta to wai haka suka yi Allah ya ce wallahi ba haka bane atawasafu wannan istifhami ne ta ajibi wai sun sun yi wasici ne wa'ancan na farko shi yasa wayannan suka dauka suke fadin abin da mutanen farko suka dauka ahmalatkum ala hadhal qaul almadhkur ta dauke su bisa irin wannan wato wannan ainihin wasiyar ta dauke su bisa irin wannan ayyuka sai Allah madaukaki yake gaya mana atawaso bi to shin wasiya ne suka yi suka hadu akan irin wannan wasiya sashin su da sashi litaba'ada wata dau abinan wata daulal azman bainahum duk irin wannan tsawon lokaci da nisan ainihin al'umma wata al'umma tsakaninta da wata zaka samu shekara 500 wata shekara 600 amma abin mamaki abin da wayancan suka faɗa shi suke faɗa to mai yasa hakan ya faru in dai ba wasiya bace sai Allah ya warware matsalar da kansa ba dan Allah ya warware ba wanda zai sani Allah ya ce balhum qauman dagona kawai su mutane ne da suka ƙetare haddi kawai kenan duk wanda ya ƙetare haddi irin ayyukansu iri ɗaya ne shi yasa Allah ya ce wa idan nuqusu zuwijat idan rayuka aka hada su da jukkunan su ko kana wannan zamanin amma kai aiki irin na mutanen fir'auna can ciki za a tashe ka kai aikin mutanen annabi lut cikin su za a tashe ka kai aiki irin na mutanen annabi shu'aibu can za a tashe ka Allah ya sauwake Allah tabaraka wata'ala sai yake gaya mana yace to wai sun yi ainihin wasu ce a balhum qaumun dagona eh a su dai masu ketar haddi ne ma'ana sun ketar haddin Allah ne saboda haka sanda sun jiwa ba Allah baya shi yasa aikin su yazo iri daya sai Allah yake to fata walla an fata walla anhum fama anta bimanu wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin Allahu akbar Allah ya ce fatawalla anhum ai ma'ana a arid anhum fama anta bimalum ya muhammad ka kawar da kai gabarin su kai yanzu ba abin zargi bane li'annaka ballagtahum risalata aw ballagtahum risalata ka isar musu da sako babu zargi akan annabi sallallahu alaihi wasallam babu zargi akan annabi zargi yanzu ya dawo kanmu idan mun isar ya sauka in ba mu isar ba to yana nan to dole mu isar ko dai mu rayu ko kuma a kashe amma wallahi za mu isar da saƙon Allah matuƙar mun samu dama saboda haka wa zakir Allah ya ce kai wa'azi da shi alƙur'ani fa inna zikira tanfa'ul mu'minina shi wa tunatarwa yana amfanar da mutanen da suke mu'minai ne ai ma'ana man alima Allah abinna man alima Allah ta'ala yana amfanar da duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da shi annahu yu'minu cewa zai imani to Allah yana sanar da shi sai Allah yake cewa har yanzu wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun na'am ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون الله أكبر إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين نعم فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون الله أكبر فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون
Allah ka tsare mana imaninmu Allah ka tsare mana imaninmu Allah ka sanya mu cikin waɗanda kake gafartawa a wannan wata mai albarka Allah ka yafe mana kurakuranmu wannan sura Allah ya ba mu albarkarta muna tawassuli da abin da muka karanta a ciki ya Allah duk abin da ya mu wafaka muna ainihin tawassuli da shi Allah ka ji kanmu ka amsa mana addu'ar mu wanda suke cikin halin kunci Allah ka yaye musu Allah muna roƙonka ya Allah ka ji tausayin mu ka yaye mana wannan musiba da muka samu kanmu a arewacin ƙasar nan Allah ka yaye mana ita Allah ka amsa mana Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum aljani da mutum ba wallahi sai dan su mun bauta Allah ce ban halicce su ba sai dan su mun bauta yanzu misali akasin wa- wato misali lokacin bautar bayi ai kun ga mai kuɗi ko mai sarauta ai suna sayan bayi ne dan amfanin kansu ko su musu hidima ai musu wancan ai musu wancan su kuma suna zaune sun kashin gida da Allah ba su saba da Allah ba Allah shi ya halice ka ya halice ni me yake nema a gurinmu ba abin da Allah yake nema gonka ba abin da Allah yake nema gona wallahi hatta wannan karatu da muke amfaninsa kanmu zai dawo jin da za ku zo ku zauna ku saurara ku ji ku yi aiki da shi wallahi amfanin kanku zai koma jin da za ku zo ku saurara ku ji kun fahimta ku ki aiki da shi wallahi cutar kanku za ta koma ba abin da ya shafi Allah kun ga tsari na Allah ya fi ya bambanta da tsarin mutum shi yasa ya ce ban halicce su ba da sai dan su mun bauta wala yunafi zalika adamu abina adam abina adamu iba- ibadatul kafirin li'anna al-gayata la yalzamu wujudaha kama fi qawlihi abina kama fi qawlika malan yake cewa wannan yana korewa ko kuma baya ainihin me baya korewa da ainihin rashin bautar kafirai a ce har ga wani abu da zai tasiri ga Allah dan wai kafiri bai bauta wa Allah ba ko dan mai taurin kai marashin albarka bai wa Allah biyayya ba a ce Allah ya samu damuwa a'a wallahi Allah baya bukata Allah ya ce ma uridu minhum min rizqi bana bukatar wani arziki su kawo mu li anfusihim aw li ghairihim a karan kansu ne ko a wani su bana bukata inji Allah wa ma uridu an yud'imu kuma bana bukatar su ciyar da ni la anfusuhum wala ghairihim ko su karan kansu ko wasun su anna sha'anuhu ta'ala ma'a ibadihi sha'anin Allah akan bayinsa laysa mislu sha'ani sadati ba irin ainihin me sha'ani ne ko al'amari ne irin na shugabanni sarakuna ba ma'a abidihim tare da bayinsu a'a ba irinsa bane fa innahum cewa su misali masu hali da masu ainihin me da masu sarauta ai sun ainihin mallaki bayi ne yamlikunahum liyasta'inu bihim dan su amfana da su fi tahsili ma'aishi dan faruwar amfanin su fi kasabin liwujudiha saboda wasu ayyuka da suke kaunar samuwarsa au fi amalin wa khidmatin ko kuma wasu ayyuka da wasu hidimomi daban li islahi hadan kyautata rayuwarsu inna allaha huwar razzaqu shi Allah shine mai azurta baya zulqu wata kuma ma'abocin karfi almatinu kuma mai tsananin karfi Allah karfin arzikin sa ya fice duk yadda bawa yake tunani to fa inna lil ladina zalamu lalle wa'annan da suka yi zalunci suka zalunci kayuwansu da kafirci suka saba wa Allah zanuban suna da ainihin wani kaso min al azabi na azaba misal zanubi ashabi kamar kwatankwacin zunubin abokansu da suka halakar kafin su fala yasta'jiluna saboda kar ku yi gaggawa bil azabi da zuwan azaba kar ku yi gaggawa inji Allah in akartu in na jinkirta musu ita to wallahi kar ku ainihin me kar ku yi gaggawa jinkirtawa muka yi ila yawmil qiyamati zuwa ranar alqiyama fawailu tsananin azaba ya tabbata inji Allah lillazina kafaru ga waɗannan da suka kafirta min yawmihim alladhi yu'aduna ga wannan da aka yi musu wa'adi da shi cewa kaza zai faru wa huwa yawmal qiyamati wannan shine yini na alqiyama fa inna wa'idullahi wallahi narkon Allah wallahi sabitun tabbatacce ne alwuqu'un mai aukuwa ne alaman yukhalifahu bisa wanda ya saba wa Allah kama zahara kamar yadda ya bayyana min albayani daga cikin bayanai fi mawdu'is sura a cikin wato wannan abin da sura take karantarwa Allah kai mana muwafaka darasi na gobe in muna raye zamu shiga cikin suratul turi kenan Allah ka albarkaci wannan karatu namu akwai bayani babu ko me صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار إنك سميع الدعاء اللهم زدنا علما نافعا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Allah ya sha ruwa lafiya mana Allah ba mu الخير